إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata biyar ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da 22 ga watan november 1998 a idan ba a manta ba 23 ga watan november 1998 idan jama'a ba su manta ba muna takhrijin hadisin ajinu wanda ainihin a shekul allamatul albani ya kawo a cikin silsilar ba'ifa mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da casa'in da biyu dukkanin dai sauran bayanai mun gabatar da su da ya kawo wannan isnadi sai ya ce wal haisamu shi haisam ɗin nan huwa ibn imran ad-dimashqi shine haisamu dan imran ad-dimashqi awradahu ibn hibbana al-imamu ibn hibbana ya kawo shi fi siqat a cikin littafin shi mai suna kitabu siqat wannan littafi kwatankwacin mujalladi takwas ne akwai kuma mai mujalladi goma a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da casa'in da shida wa sai shi al'imamu bin hibban ya ce yarwi an atiyata ibn qaisin shi wannan ainihin haisamu ɗin nan yana ruwaito hadisi daga atiyatu ɗan qaisin rawa an hul haisamu bin kharija akwai kuma wani almajirin shi mai suna alhaisamu ɗan kharija ya ruwaici hadisi a wurin shi وأورده ابن حبان وأورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل الإمام عبد الرحمن ابن أبي حاتم يا كاو وانا مالمي أتكين لتافن شميسونا الجرح والتعديل أتكين مجلدي نهدو كسمي نبيو شاتي نتمانين دبيو زوا تمانين دأكو وقال سيتي روى عنه محمد بن وهب بن عطية Muhammadu dan Wahab dan Atiya ya ruwaito hadisi daga wurin shi wannan Alhaisamu dan Imrana yanzu mun je yana da ɗalibai nawa kenan ɗalibai guda biyu an ce Haisamu dan Kharija ya ruwaito hadisi a wurin shi na ɗaya kenan na biyu kuma an ce Muhammadu dan Wahab dan Atiya ɗalibi na biyu kenan sa'annan wa Hisham ibn Ammarin da Hisham dan Ammarin wa Sulaiman ibn Shurahbil da kuma Sulaiman dan Shurahbil dukkaninsu sun yi hadisi a wurin shi yanzu in ka lissafa a takaice ka cire sauran bayanai da ashekul albani ya fara gabatarwa iyakar almajiran da wannan malami ibnu abi hatim ya faɗa yanzu ya faɗi uku kenan don haka sai albani ya ce qultu sai na ce walam yadhkur fihi jarhan wala ta'dilan ibnu ibnu abi hatim bai ambaci rauni game da ainihin wato wannan malami ba ko kuma nagarta bai ce wannan malami yana da wata illa ba ko kuma yana da hali nagari sai a shekul albani ya ce lakin na riwayata haula istiqati salasati anhu sai dai waɗannan amintattun malamai guda uku da suka ruwaito hadisi a wurin shi wa yubammu ilaihim rabi'un a haɗa na hudu zuwa gare su wa huwa al-haisam ibn kharija shine haisam dan kharija din can wa khamisun sannan a haɗa da na biyar wa huwa yunus ibn bukairin wanda yake shine yunus dan bukair mimma yaj'alu an-nafsa tatma'innu li hadisihi na daga cikin dalilan da za su sa ranmu ya natsu akan hadisin shi shi dai ba a ce mutumin kirki ba ko na banza amma kuma ga ɗalibai guda nawa guda biyar dukkansu amintattu mutanen kirki masu nagarta ka kwatanta nagartarsu da imamu malik ko imamu shu'uba to kwatankwacin nagartarsu kenan su biyar sun karɓi hadisi wurin shi ya ce to wannan zai sa mu natsu mu yadda da hadisin shi li'annahu domin kuwa lauka na fihi shay'un min adh-dha'fi da a ce akwai wani rauni tare da shi da ta bayyana fi riwayati ahadi haula istiqati anhu da wannan rauni ya bayyana wajen waɗancan masu riwaya guda hudu guda biyar waɗanda suka yi daga gare shi wala arafahu ahlul hadisi kuma da malaman hadisi sun san cewa akwai rauni tare da shi kabni hibbana kamar ibnu hibbana wa abi hatim da kuma ainihin shi abu hatim zid ala zalika ashekul albani ya ce kuma ga wani dalili ma ka kara akan wannan magana da na faɗa annahu qad tubi ala riwayatihi hadhihi ya samu wani malamin ya yi irin wannan riwaya tashi kama taqaddama qariban kamar yadda bayani ya gabata nan kusa ba da dadewa ba min hadisi Hammad ibn Salama na ainihin hadisin Hammad dan Salama wanda yake Abdurrazzaq ya ruwaito shi a cikin al-Musannaf nahawahu an ruwaito kwatankwacin irin shi ma'ana an samu wani malamin ma ya ruwaito kwatankwacin irin hadisin shi to sannan shi kuma yana da almajirai waɗanda suke guda biyar amintattu masu nagarta don haka wannan zai sa hadisin shi ya zama hadisi hasan ashekul allamatul albani ya ce wallahu alamu allah shine ainihin ya fi sanin daidai to dangane da ainihin sauran almajiran fa su ne sauran waɗanda ke cikin isnadin sai ashekul albani ya ce wa amma yunus ibn bukairin wa ubaidullahi ibn umara fasiqatani min rijali muslim ya ce waɗannan mutane guda biyu yunusa ɗan bukair da ubaidullahi ɗan umar amintattun mutane ne daga cikin malaman da suke suna da hadisai a cikin ainihin sahihu muslim jama'a mun fahimci wannan wal akharu lawarahu al bukhari aidan yace ɗayan ma bukhari ya ruwaici hadisi ainihin wato ta hanyar shi shine ubaidullahi ɗan umar ɗan maisara al qawariri imam al bukhari ya ruwaici hadisi ta hanyar shi to don haka jama'a waɗannan bayanai mun kawo su ne don mu tabbatar da cewa ba ka da yadda za ka yi a ilmance ka tura abubuwan nan guda biyu abu na farko shine hadisin nan na ajinu ya tabbata tabbata wadda babu shakka a cikin ta kaji ta hanyoyin da aka bi aka gane tabbata shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to a ilmance ba ka da yadda za ka yi ka ce za ka tunkuɗe wannan idan kuwa akwai hujja a ilmance to ana sauraron ta ba hujja ta jahilci ba kuma mu za a zo a kawo wa ba wai za a je ana surutai ne can a bayan fage ba ana ihu bayan hari wanda ya muƙabalance ka da cewa ba ka da kaza ko ba ka da dalili kaza to in kana da dalilin sai ka zo ka kawo mishi don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi ya ku kafirai idan kuna shakka game da alqur'anin da muka saukarwa bawa mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama to ku zo da irin shi sannan wad'u shuhada'akum min dunillahi ku samu waɗanda za su shaida ku waɗanda ba Allah ba in kuntum sadiqina in dai gaskiya ne cewa shi ya kage alqur'anin daga gare shi to da Allah ya ce fa'atu bi suratin ku zo da sura irin shi shin in kafiran nan sun samo sura zuwa za su gaban gumakansu suna faɗe za su zo su kawo wa wanda ya ce ba su da hujja ne in suna da ita su kawo to don haka da ni da iri na mu ne muka ce hadisin dunkula hannu a sallah ya tabbata ba ka da yadda za ka yi a ilmance ka tunkuɗa ingancin shi in kuwa kana da yadda za ka yi to sai ka kawo mana ba ka kai wa waɗanda ba su san ma abin da kake faɗe ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko magana ta farko kenan magana ta biyu ita ce mun tabbatar da cewa ma'anar kalmar ajana ita ce dunkule hannu yadda ta zo a cikin wannan hadisi kenan muka ce ka'ida a wurin malamai ita ce duk sa'an da ka fahimci ka zo kana karanta wani hadisi sai ka ga wata kalma to sai ka dubi wannan kalma tun da annabi sallallahu alaihi wa sallama balarabe ne yi amfani da ita da larabci sai ka gwada ma'anarta da larabci zai yi wuta ɗauka in ka ga zai yi wuta ɗauka sai ka bata in kuwa ka ga ba zai yi wuta ɗauka ba te sai ka koma ka nemi ma'anarta ta musamman to malaman hadisi suna da littattafai waɗanda suka rubuta su ne madogara a nan ba kamus ba madogararsu kuwa su ne waɗannan littattafai da aka rubuta gharibul hadis to wannan ƙa'ida sai ta sa da muka bita muka ga cewa da aka ce kana ya ajinu fi salati annabi ya kasance yana ajinu a sallah da muka duba sai muka ga ajana ya ajinu ajinan ajana ya dama kulli ya ajinu yana damun kulli ajinan kulli to mun gwada wannan kalma a nan a ce annabi ya kasance yana damun kulli a sallah sa'an nan ya miƙe tsaye sai mu ga wannan fassara to ba daidai ba ce to don haka wannan kalma a jana ba ta zo da ma'ana ta luga ba ba ta zo da ma'ana ta tantagariyar harshen larabci ba to sai mu koma malamai sun yi ainihin kamusu na hadisi littafin da ya fara kamata mu duba shine malamin da ya ruwaito wannan ainihin hadisin shin shi ya fassara kalmar li'annar rawi adra bi marwiyatihi min ghairihi domin wanda ya ruwaito hadisi ya fi kowa sanin ma'anar wannan hadisi fiye da wani shi da muka duba sai muka ga shi kanshi al-imamu abu ishaq al-harbi ya ruwaito ainihin wannan hadisi a cikin littafin shi garibul hadis to da ya ruwaito me ya fassara to sai mu ce to wannan fassara a tsaya a kanta to ka ji bambancin salafiya da bambancin khalafiya da yan bid'a salafiya sai su ce tunda Allah ya ce kaza a cikin alkur'ani to wai shi annabi da aka sauka mai da qur'ani yayi magana da ya bi wannan umarnin sai a ce yadda annabi ya bi umarnin to shine abin da Allah yake cewa a cikin alkur'ani Allah ya ce ai sallah yaya za a yi sallan nan qur'ani bai fayyace ɗaya bayan ɗayan gaba ba sai aka ga annabi ya kawo wasu abubuwa da dama a cikin sallah waɗanda ba su a qur'ani sai a ce to duk wannan abubuwa da ya kawo sun shiga karkashin a yi sallah ɗin can na qur'ani tunda shi ya zo da abin to ma'ana abin kenan to haka malam wani shi ya ruwaito hadisi kaza to shi ya fassara ma'ana shi to wannan fassara ita ce sahabi kaza shi ya ruwaito hadisin jilsatul istiraha kuma ya je na yi to ma'ana hadisin kenan jilsatul istiraha da tsoho da yaro da maza da mata duk wanda ya ce sai tsoho sai mu ce kayi ƙarya domin wanda ya ruwaito hadisin daga mai shekara ashirin da biyar ne sai talatin kuma yana yi ya fi ka sanin hadisin domin shi ya je ya gano kuma annabi ya ce je koyar da sallah irin yadda ya ga ana kuma ya je yana koyarwa shi ya fi ka fahimtar wannan don haka kai kayi ƙarya sai ka tuba kuma duk sa'an da malami ya yi magana ya gane cewa wannan magana ba daidai ba ce to ba shiru zai yi ba a inda ya tsaya ya ce daidai ce a jiya ko a da ko a bara ko makamantan haka to sai ya dawo wannan wuri ya ce wannan magana da ya faɗa kuma kuskure ce to wannan ya nuna ya ne don Allah kenan amma ya ce tun da an riga an faɗa to ya za a yi to wannan malami baya tsoron Allah ko miskalar zarratin malamin bid'a ne yana da son zuciya tare da shi kamar yadda zaka zo ka ji Abu Ishaq al-Harbi sai ya ce ka guji irin shi domin sai ya harbe ka kai ma sai ya tarbiya ka akan rashin tsoron Allah ina muka fahimci wannan ladabi ne Qur'ani ya nuna mana Allah da kanshi in ya saukar da ainihin aya in ya tashi saukar da wata da ta shafe ta sai a saukar ko a bar su tare ga wannan ga wannan in ya so sai a bayyana wannan ta shafa wannan to wannan din sai kafirai da sauran makiya sai suka ce a to abin ya zama bankaura ya yayi za a ce kaza gobe kuma a zo a ce ba daidai bane sai Allah ya ce ma nan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir alam ta'lam anna Allah bi anna Allah lahu mulku samawati wal ardi duk wata aya da muka shafe ko muka mantashe ka ma'anarta ko karatunta wannan ainihin za mu kawo wadda take irinta ko wadda ainihin ta fita sai Allah ya ce kai baka san Allah yana da iko akan komai bane Allah ya saukar da attaura da injila da ya saukar da Qur'ani ya ce Qur'ani ya shafe su yanzu dan ya saukar da aya biyu ya saukar da goma ya ce biyu ta shafe goma ko kuma goma ta shafa biyu sai a ce laifi ne ya saukar da littafi ɗaya ya shafa sauran littattafai ya saukar da annabi guda ɗaya ya soke annabtar da annabawa da zuwan wannan annabi jama'a mun fahimta to dan Allah ya shafe aya kwaya ɗaya ko kwaya biyu sai a ce yayi laifi sai Allah ya ce kai baka san yana da iko akan komai bane kai baka san mulkin sama da ƙasa gaba ɗaya na Allah bane ina ma'ana haka yanzu Allah ya shafe wannan halitta ya zo da wata bai yi nasikh wal mansukh ba to sai a ce yayi laifi ba nashi bane to saboda haka malami in yi kuskure kar ya bar wannan kuskure yana yaduwa a cikin jama'a yayin da aka fahimtar da shi ko ya fahimta in aka zo aka ce algafa tamala magana kaza da ka faɗa kuskure ce saboda dalili kaza ya ji ya gamsu sai ya dawo sai ce wannan magana kuskure ce to sai kaga jama'a sun fahimce shi kuma girman shi ya karu amma shi yana ga in ya faɗa za a ce girman shi ya zube kaza kaza ko kuma ya fahimto shi da kanshi cewa kuskure ne to ya zo ainihin ya gyara shi yasa in ka ga mutum na wa'azi sai ka fahimce shi wani yana dan an yi mishi gyara cikin jama'a ba zai damu ba zai karba nan take a tashi a gyare wani kuma zai damu to tun da gyaran ake so ya karba ba so ake yi tawaye ba ba shi in ya keɓe gefe guda Allah gafarta malam magana kaza da ka faɗa akwai kuskure cikin ta dalili kaza da ba wai kawai akwai kuskure saboda ta saba mai yadda muka saba ji ba wannan ba ilimi kenan a'a akwai kuskure saboda dalili kaza dalilanka ya zama karfin su da ingancin su ya fi nashi ko sun shafa nashi to in ya karba gobe sai ya dawo ya wa jama'a bayani ko kuma jama'a in an faɗi gaskiya ku rinka karɓe mana mafi yawanci wani lokacin shegantakar daga jama'a take kuma ta nan fannin saboda za su ce a to tunda ma ya ce kuskure ne to ai yanzu ma abin da yake karantawa kuma gobe zai zo ya ce kuskure ne to ka bari idan da ya ce kuskure ne ka bari in ko bai ce ba sai ka ci gaba jama'a mun fahimci wannan to don haka dai al-imamu abu ishaq al-harbi ga wannan littafi nashi mun zo da shi insha Allahu ta'ala za mu karanto daga ciki a cikin mujallada ta biyar kamar yadda na faɗa wannan littafi za mu zo mu karanta tarihin al-imamu abu ishaq almajirin al-imamu ahmadu ibnu hanbali ne ya rubuta wannan littafi zaka ji irin yaban da wannan littafi ya sha tun fiye da shekara 700 da suka wuce to ya rubuta wannan littafi ne don ya fassara kalmomi waɗanda suka zo a cikin hadisi kamar wannan kalma ta ajana sai ce kalmar asali ta zo a wuri kaza ta zo a wuri kaza ta zo a wuri kaza wuri kaza da ta zo ma'anarta kaza wuri kaza da ta zo ma'anarta kaza wuri kaza da ta zo ma'anarta kaza to tun da dai za mu karanta tarihin malamin da tarihin littafin yanzu abin da za mu ce abu ishaq al-harbi a cikin wannan littafi nashi mujallada ta biyar a cikin juz'i na biyu a shafi na ɗari biyu da ashirin da biyar zuwa ɗari biyu da ashirin da shida alhadisu sabi'i was salatuna hadisi na talatin da bakwai babu ajana sunan babun ma kenan babu ajana da yawanci wasu jama'a suna kuskure suna cewa ijinu gaskiya kuskure ne a gyara ajana ne ya dunkula hannu ajinu ko ajinun al'ajinu dunkule hannu jama'a mun fahimta ta haka sai a ce wane yayi ajinu a sallah ka a ce wane yayi ijinu a sallah jama'a mun gane wannan da kyau ko wannan littafi kamar yadda ainihin na faɗa na ce wannan littafi lokacin da ashekul allamatul albani ya yi hujja da shi shi kanshi yana rubutun hannu ne amma an buga shi a 1985 wato yanzu kwatankwacin shekara goma sha uku da buga wannan littafi kuma a makka aka buga wannan littafi a ainihin jami'a ta ummul qura daga ainihin markazi na atturasul islami su ne ainihin suka buga shi a lokacin da suka buga shi suna raba shi ne ga ɗalibai waɗanda suke master degree ɗinsu waɗanda suke magistrate to abin da yasa na kwaso wannan littafi na zo da shi don jama'a su gan shi gaba ɗayan shi saboda an samu cikin 'yan bidi'an garin nan wasu ma suka ce ƙarya ne ma babu wannan littafin jama'a ƙaryata irin waɗannan malamai irin su ashekul muhaddis muhammad nasiruddin albani ba fa abu ne wanda yake mai sauƙi ba jama'a mutum ya yi magana ya ce ka duba littafi kaza juzi'i kaza ko takarda kaza shafi kaza ai wannan ba irin shi ake ƙaryatawa ba wanda zai gama magana ne kawai ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu wa sallim ya koma ya zauna in yana da dalili da ya kawo alama bai da dalili ne ya zauna bai kawo dalilin ba amma mutum ya zo yana mukabalantar duniyar ilimi ya ce magana kaza daidai ce magana kaza ba daidai ba kaza daidai ne kaza gaskiya kaza ƙarya ya zama kuma bai da dalili zai yi jama'a yau shekara shi tamanin da wani abu a duniya su bayan garinku da suka taso suka yi ƙarya ba tuni aka kure su ba tuni waɗanda ba su kai almajiran almajiran su ba suka kure su dan duk sanda ka taki ƙarya wallahi sai ka ga dan mitsili ya kure ka tun da dama ita ƙarya duk wanda ya taki ƙarya da rashin gaskiya ba shi da ƙarfin magana ba shi kuma da fawa a jikin shi bai da ƙarfi kyakkyawan misali ya ishe ka ka dubi ɓarawo ka dubi kwarto dubi ɓarawo in aka kama shi na gegen ƙato gashi nan haɗaɗɗe amma sai ka ga wani ɗan firirit ya shara mishi mari kuma zai sun koyar da kai ya ce ranka ya daɗe ai haƙuri dubi kwarto duk ƙarfin shi in aka kama shi sai ka ga gaba ɗaya ba shi da ƙarfi mai matar ya ɗauke shi ta liƙa da ƙasa don me ba shi da ƙarfi don bai da gaskiya to haka da aka waye gari malamai suka zo suka kawo ƙarerai a cikin addini waɗanda suka tashi suka ƙure su ba su kai su karatu ba tun da dama ba a karatu ba ne matsalar wajen karatun suka fita suka je suka ɗibo ƙarya suka kawo to don haka da aka zo aka ce to wannan magana da kuka kawo kuka yi ƙoƙarin jona ta cikin karatu ina asalinta dama ba ta da asali sai su ce inna ma ulhiqat man allazi alhaqaha sai a kasa ganowa to dan haka ku rike gaskiya sai ku ga kun gagara ku dubi waɗancan samari ashabul kahfi duk inda Allah zai magana sai ka ji ya ce iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi samari ne ƙananan yara matasa amma sai da suka motsa hankalin wannan sarki kuma da awa allantaka yake yi saboda bai da gaskiya da suka ji lallai da ya ji lallai sun kawo hujja da tafi karfin su sai ya ce matasa ne ku ba ku da tunani ku je na ba ku zuwa gobe ku yi tunani ku dawo ya ba su kofar su gudu ne domin shi zaman sa a garin wallahi tashin hankalin shi ne to ku tafi ku je ku dawo in kun dawo kun san kashe ku zai ba gudu za ku yi ba shikenan shi yana munna kun tafi ko kuma kuna gudu shikenan shi asirin shi ya rufu don in kun zauna a garin za ku kure shi kowa zai gane shi ba Allah bane to dan haka sai bude musu kofar rago su gudu shi ya huta to saboda haka ku rike gaskiya amma wallahi in kuka rike ƙarya sai zama kai ne babban limami amma wallahi sai ɗalibi ya saka maka tambaya kwaya ɗaya sai ka kasa ganewa kuma wannan duk wa'azi ne ga waɗanda ke ɗalibai yanzu ashe ka tashi kai karatu a yanzu tun ka zama babban malami sai ka zama babban malami baka iya gane me yasa sunan Usmana da Imrana ba sa ɗaukan kasara ba sunan Usmana zahabtu ila Usmana me yasa bai zama Usmani ba Imrana me yasa bai zama Imrani ba kai da kaje kai haya islami suka koya maka yadda ake ka'idojin nahawu in ka zo sai ka ce ja'a usmanu ra'aitu usmana zahabtu ila usmana shi kuma wannan da ya tsaya gashi nan shine kaza shine kaza sai ce a'a usmanu za a ce saboda me dan nahawun nashi ya nuna tunda dai ga ilanan ta zo to lallai usmana tunda suna ne ya zama yana da kasara sai a ce a'a ba haka abin yake ba yadda ka'ida take shine duk suna idan ya ƙare da alu da nun guda to baya ɗaukan kasara don haka sai dai zama Usmana zahabtu ila Usmana sai ya zama Usmana majrurun bi ila wa alamatu jarrihi alfatahatu zahiratu ala akhirih niyabatan anil kasra to me yasa Musa ja'a Musa ra'aitu Musa zahabtu ila Musa shi sai ce a ce a'a ja'a Musa ra'aitu Musa ya zahabtu ila Musa sai a ce a'a nahawun ai baka kai inda ake son ya kai ba to abin da yake kenan sai jama'a su lura su je su karatu yadda yake in ka zama babban malami dan nan gaba muna faran kai zaka zama liman kai zaka zama shugaban kungiya kai zaka zama dan malikin malamai na kungiya kai za ka zama kai ne dagacin kaza to sai zama kana da ilimin da ka hau wannan kujerar kafin kai shugabanci al-imam al-bukhari yace ku yi karatu kafin a dora ku shugabanci yace in aka dora ku shugabanci babu karatu da me za ku ja jama'a shugabanci duk yana buƙatar abu biyu za mu bayyana cikin tafsiri a takaicen takaita su ne lallai a same ka kana da ƙarfin jiki da na zuciya kuma da ilimi gashi nan qur'ani ya faɗa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi ana naɗa shi ya zama shine shugaba shine sarki shine yallaɓai sai Allah ya ƙara mai ƙarfi ya ƙara mishi ilimi domin matsala duk in ta taso sai a ce to a tafi wurin shugaba to sai ya zama kuma matsalar da ake shugaba karatun shi ma bai kai wurin abulugul marami ba to da me za a da me za a warware rikici wanda ike sai da malaman usulu suka ce hukumul hakim yarfa'ul khilaf tunda shine shugaba to in yi hukunci hukuncin shi zai ɗauke rikici don me an san ba zai hukunci da bankaura ba to sai zama ku da kuke kasan ku ne ma kuka san matsalar su da suke can sama ma gaba ɗaya ba su ma taɓa karanta matsalar ba kun manta ba ranar matsala ta taso akan sallar juma'a sallar idi a ranar juma'a sallar idi a ranar juma'a in juma'a ta zo aka ce yau juma'a kuma yau idi babbar sallah ko karama to wannan rana sallar idi ta juye ta zama matsayin wajiba ƙarfinta ya zama in ka yi ta to ta ɗauke maka juma'a don haka in aka ce yau juma'a kuma yau sallah to in kai sallar idi da hantsi to ba lallai sai ka yi juma'a ba ba lallai sai ka yi azahar ba kwanciya za ka yi gona za ka tafi yawon sallah za ka tafi ka tafi harkaka in an ce hayya ala sala la'asar sai ka zo hadisai ne sahihai suna cikin sunan abi dauda da tirmidhi kuma suna nan cikin bulugul marami da matsala ta taso sai suka ce babu wannan ina ake wannan yaushe ne nafila za ta tsaya matsayin farilla kaza kaza aka ce to yanzu an kawo hadisi ana buɗo hadisi kuma sai aka yi turus wani Allah ya mishi gamdakatar ya zama musaddad sai ya yadda wani kuma sai ya ce a'a shi ba bai yadda ba to baka yadda ba to kana ka dalilin gashi dai sahabi ne Abdullahi dan Zubairu ranar sallah ta daidai da idi kuma shine khalifan musulmi a makka sahabi ne shine sahabin farko da aka haifa zuwa madina dan gidan asma'u jikan sayyidina abubakar a lokacin yana khalifa a makka ranar idi ta daidai da juma'a da ya idi bai sake fitowa sallah ba sai juma'a ai sai sai la'asar sai aka je abdullahi dan abbas yana basra yana iraki aka je da gudu aka ruga aka ce danginka da ke makka da suka yi sallah ta idi ba su sake fitowa ba sai la'asar sai ce sun dace da sunan muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to yanzu a cikin wannan akwai gamsar da kai da kake neman dalili don gashi sahabbai ne suka yi kuma aka ce sun dace da sunna sahabin aka ce kaza ya ce sunna to yana nufin marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam abu na farko da ake son ka lura kenan abu na biyu kuma shine abdullahi dan zubairu din nan dan bangaren muawiya ne abdullahi dan abbas din nan kuma da ya gaskata maganar nan dan bangaren sayyidina ali ne kaga bambancin kungiyanci bai sa ya ce ba haka abin yake ba sai ce a ya dace da sunna kungiyanci kuma an take shi dole sunna sai tafi karfin kungiyanci dole gaskiya sai tafi karfin son zuciya tsoron Allah sai ya rinjaye abin da muke so in ba haka ba da sai ce kada Allah rabu da su mashirmanta da shikenan shi wannan da yazo da fatawar shikenan ya shiga uku kenan jama'a mun fahimta ku to haka mas'alar take jama'a a takaicen takaitawa al-imamu Abu Ishaq al-Harbi yace haddathana Ubaidullah ibn Umara haddathana Yunus bin Bukairin عن الحيثم عن عطية بن قيس عن الأزرق بن قيس رأيت ابن عمر يعجن في الصلاة gashi al'azraku ɗan ƙaisi wannan hadisi mun karanta shi muna tanana ta shi ne yanzu muna karantowa ne kai tsaye daga littafin gashi ai duk wanda yake anan ya gani ko ai yawan da ke jama'an nan sun kai su zama mutawatirai in a riwaya hadisi ne ko dan akalla akwai mutum hamsin akalla kenan akallan akalla to gashi kowa ya gani yanzu in ka je suka ce maka ƙarya ne ba wannan littafin a duniya sai ka ce a a malam gaskiya ƙarya ka faɗa kai ne kai ƙarya anta kazzabun ashir anta kazzabun ashir kana kawo sharri ai kwarai da gaske yace na ga abdullahi dan umar ya ajinu fi salati ya ajinu fi salati yana yin dunkula hannu a cikin sallah to in ya dunkula hannun abin da ake so ka fahimta wasu suna rudewa su ce wai ya atamidu ala yadayhi ita ce fassarar ya ajinu to sai a ce waye malamin ka akan wannan hadisin waye koya maka zuwa ake yi malamai su nuna maka waɗanda suka san abin fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zubri haka Allah yace ku je ku tambayi malamai in ku ba ku san hujja ba ba ku san dalili na littafi ba akwai malamai sun sani dan Allah tsakaninka da Allah waye karantar da kai fassara wannan hadisi malamai saboda bin ladabin ilimi zuwa suke wanda ya sani ya je ya koya maka shi kuma yana da malami akan wannan yana da malami akan wannan sai kaga fassara duk ta zama iri daya amma kowa ya taɗe ya ce shi fassarar shi zai yi shi fahimtar shi to wai shi wane ne a cikin musulunci shi wane ne a larabci da zai ce shi fassara shi zai yi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu ma'anai ya ajinu fi salati yana dunkula hannu a sallah to ya in ya dunkula hannun a sallah naushin sahun gaban shi yake ko me yake yi an dai ce yana dunkula hannu to shine sai aka ce to ga abin da yake da hannun in ya dunkule ya atamidu ala yadayhi idza qama sai ya saka hannayen ya dogara da su a ƙasa idan zai tashi fa qultu lahu ni azraku dan kaisi sai na ce wa ibnu umar me yasa kake haka yanzu wannan yana ƙara bayyana mana ashe ibnu umar yayi wani abu ne da bai saba gani ba domin inda shimfiɗa hannun shi kamar yadda ake tashi yau da kullun da mutane suke yi zai ce mishi lafiya amma ya ga yayi wani abu ne sabanin yadda suka saba gani wurin sauran malamai ko kuma su yadda suke yi faqala sai ya ce ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama yaf'aluhu na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana ainihin aikata haka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan kalma bari mu ji abin da shine littafin ya fassara sahibu dari adra bima fiha mai gida shi yafi kowa sanin abin da ke cikin gidan qauluhu abu ishaq yace maganar da ainihin azraq yace ra'aitu ibn umara ya ajinu ina ma'anar ya ajinu sai yace ayyaba'u yadaihi alal ardi ma'ana yana aje hannayen shi a ƙasa kama ya sana'u lazi ya ajinul ajina kamar yadda damun kulli yake yi ya kake matsa kulli ko wara ko wani abu wanda kake matse shi kana son ruwa ya tsatsafo a jikin shi to yadda kaga kake sa hannayenka guda hudu ka matse wannan babban yatsa yatsunka guda hudu su matse babban yatsa ya zo ya rufe sama to haka ake wajen dunkulewa sai ka ainihin aje a ƙasa haka ake jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shirye da mu to wannan kalma kenan da al-Imam Abu Ishaq al-Harbi ya fassara mana ga dai littafin Garibul Hadisi kowa ya ganshi ko gashi a ƙara ɗaga shi sama na nesa kowa ya gani ko eh to gaskiya ne akwai ko waɗanda suka ce babu wai a shekul allamatul albani wai ƙarya yake su ne suka yi ƙarya su ne suka yi ƙarya su ji tsoron Allah su tubar wa Allah ba mu suka yi wa ba Allah suka yi wa duk wanda ya ƙarya a cikin addinin Allah Allah yawa to kamar yadda muka ce jama'a za mu kawo tarihin al-Imam Abu Ishaq al-Harbi mun fahimci wannan da kyau ko to gashi daga wannan littafi na al-Imam zahabi mai suna siyaru alamin nubala wannan littafi na al'imamu zahabi al'imamu zahabi ne ya rubuta shi ne kamar yadda ka ji don ya tarihin manyan malamai waɗanda suka haɓaka manyan sarakuna waɗanda suka haɓaka ƙwararrun likitoci injiniyoyi malaman falsafa duk wani wanda ya ƙware a wani fanni na ilimi har waɗanda ba musulmi ba al'imamu zahabi yana kawowa wannan littafi mujalladi ashirin da biyar ne duk da fi hirasa shi amma an ƙara da tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai wato khulafa'u guda hudu abubakar da umar da usman wato abin da ya faru al'imamu zahabi a lokacin da ya rubuta wannan littafi ya ce tarihin manyan malamai sai ƙarshen rayuwar shi bayan ya tsufa sai ga cewa to ai in ya ce tarihin manyan malamai to wane ne babban malami na farko annabi sallallahu alaihi wasallama sa'annan a ce abubakar sa'annan umar sa'annan usman waɗannan manyan malamai ne sai ya ce to yana da littafi mai suna tarihul islam ya yi tarihin annabi da waɗannan khulafa'u a ciki ka je ka ɗauko daga ciki idan ka je ka ɗauko daga ciki sai ka haɗa a farko to shine su waɗanda suka yi ta haƙiƙin wannan littafi a lokacin da suka yi ta haƙiƙin shi na farko tun ainihin 1984 ko kuma a 1982 a wannan lokaci sai ba su samu damar ɗaukowa su haɗa ba sai a kusan wajen 97 kamar bara kenan sai suka samu damar ɗauko waɗannan mujalladai guda biyu suka yi musu fihira suka zama uku suka ɗauko suka haɗa su ne a sheikh shu'aibul arnaut da kuma sauran malamai da suka haɗu suka yi wannan aiki don haka sai zama mujalladi 28 tun daga kan annabi da waɗannan ainihin sahabbai malamai daga ciki to har zuwa zamanin su al-Imam Ibn Taymiya wanda yake shi malamin mai wannan littafi ne al-Imam zahabi to Imam zahabi yake tarihin su to dan haka zamu ji tarihin al-Imam Abu Ishaq al-Harbi da shi da ainihin wannan littafi nashi na Gharibul Hadith shin wane ne shi su waye malaman shi su waɗannan littattafai ne ya rubuta ina muƙami da matsayin wannan littafi al-Imam zahabi gashi a cikin mujalladi na goma sha uku shafi na ɗari uku da hamsin da shida lambar tarjama ta ɗari ɗaya da saba'in da uku ya ce ibrahimul harbi sai ce huwa shaikhul imam alhafizul allama shaikhul islam abu ishaqa ibrahim ibn ishaq ibn ibrahim ibn bashirin al-baghdadi al-harbi sahibu tasanif wane ne wannan malami ya ce shine a shaikhul imam limami ne kuma shehun malami alhafizu babban mahaddaci al'allama babban malami don ka'ida a cikin lughal arabiya shine idan ka kai matuƙa wajen siffanta namiji to mai da wannan siffa ta zama mace in ka kai matuƙa wajen siffanta mace to mai da wannan siffa ta zama namiji malami in ya zama hamshakin malami ka ce alim ka ce kaza to ka koma da siffa ka ce al'allamatu koma da sigar ta zama ta mace to ya zama babban malami katafaren malami idan mace ce take da haƙuri misali haƙurin ya kai matuƙa sai ka ce mata saburun imra'atun saburun to ita ce sigarta ita kuma ta mubalaga to al'allama babban malami shaikhul islam malamin musulunci abu ishaqa alkunya shi kenan baban ishaqa Ibrahimu ɗan Ishaqa ɗan Ibrahima ɗan Bashir al-Baghdadi mutumin garin Bagadaza ta ƙasar Iraq al-Harbi sahibu tasanif wanda yake yana da littafai da dama mauliduhu fi sanati samanin wa tis'ina wa mi'atin an haife shi hijira na da shekara ɗari da casa'in da takwas wa talabal ilma wa huwa hadathun ya nemi ilimi tun yana ƙarami ya fara neman ilimi fasami amin hauzat ibn khalifa to ga malaman shi za a lissafo a takaice ya ji hadisi ya koyi ilimi daga wurin haufatu dan khalifa wa huwa akbaru shaykhin laqiyahu haufatu dan khalifa shine mafi girma daga cikin malaman da abu ishaq al-harbi ya haɗu da su ya karatu a wurin su wa affan ibn muslimin wa abu nu'ay wa abi nu'aymin wa amr ibn marzuq wa abdullah ibn salih al-ijli wa abi umar al-hawdi wa umar ibn hafs umar ibn hafs malamin bukhari ne kaga sun hada malamai da bukhari kenan to kaga daga nan sai ka gane ashe wannan malami karinin bukhari ne sa'an bukhari ne kenan kaga yadda ake a cikin ilimi wa asim ibn ali da asim dan ali wa musaddad ibn musarhad da kuma musaddad ibn musarha ibn musarhad ibn musarbalin malami ne shi ma na Imam al-Bukhari so da dama zaka ji haddathana musaddad haddathana musaddad to shine musaddad dan musarhad dan musarbal wa Musa ibn Isma'il al-Minqari da Musa dan Isma'il al-Minqari wa Shu'aib ibn Muhriz da kuma Shu'aib dan Muhriz wa Abi Ubaidin al-Qasim ibn Sallamin da Abu Ubaidin al-Qasim dan Sallamin shi ma yana da littafin Gharibul Hadith na yi bayani akan nashi littafin makon da ya gabata nashi littafin ma juzi'i uku ne 'yan sira-sira haka amma ba su kai inganci da nagarta da bayani kamar wannan ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wa ahmad ibn hanbalin da ahmadu dan hanbal kamar yadda na faɗa dama cewa almajirin ahmadu dan hanbali ne wa ahmad ibn shu'aib wa ahmad ibn shu'aib da ahmad dan shu'aib wa ibn numair wal hakim ibn musa wa abi ma'mar al-muqad وأبي الوليد الطيالسي وسليمان بن حرب وسريج بن النعمان وعلي بن الجعد ومحمد بن الصباح وخلف بن هشام وأبي بكر بن أبي شيبة شما ما لم يشني وبندار دكما بندار وخلق كثير دما لم يدد داما ما يكرتو أولنس kaji akalla waɗannan kaɗan ne aka faɗa cikin malaman shi jama'a yanzu sai ka kirga ka gani tsakaninka da Allah kai malamin ka nawa wani ya karatu wurin malami ɗaya in ya gudu sai je yana ta siyan kasar da haka zai ci kwasa malanta da haka zai sauka da haka za a yi mishi convocation haddasa anhu khalqun kasirun kuma an samu ɗalibai da dama sun yi karatu wurin shi minhum daga cikin su akwai abu muhammad abu muhammad ibn sa'id wa abu amr ibn sammak wa abu bakr ibn najjad wa abu bakr shafi'i wa umar ibn ja'far al-khutli wa abu bakr أحمد بن جعفر القطيعي القطيعي وعبد الرحمن بن العباس والد المخلص دو ودنن الماجرين شني وسليمان بن إسحاق الجلاب ومحمد بن مخلد الأطار وجعفر الخلدي ومحمد بن جعفر الأنباري وأبو بحر محمد بن الحسن البربهاري وأمثالهم da misalan waɗannan duk sun yi karatu a wurin shi qala abubakar al-khatib الإمام الخطيب wanda na yi magana a kan shi ɗazu me ya ce game da wannan malami ya ce kana imaman fil ilmi wannan malami limami ne guda a cikin ilimi ra'san fi zuhudi sannan shugaba ne wajen taka tsantsan da duniya arifan bil fiqhi masani ne ƙwararre game da fiqhu basiran bil ahkami yana da basira game da hukunce hukuncen shari'ar musulunci hafizan lil hadisi babban mahaddaci ne na hadisi mumayyizan li ilalihi yana iya ware illolin hadisi ya ce wannan hadisi na da illa saboda kaza saboda kaza wannan hadisi na da kaza kaza duk ya bayyana qayyiman bil adabi mutum ne wanda yake tsayayye wajen kula da ainihin adab ko kuma ladabi jama'an lil lugha kuma ya ainihin tattara ya san harshen larabci sai malamin yace sannafa gharibal hadisi ya rubuta littafi akan garibul hadith wa kutuban kasira da littattafai ma da yawa wa asluhu min marwa asalin shi daga ainihin garin marwa yake abinda alhafizul khatib al-baghdadi ya faɗi kenan dangane da wannan malami na biyar kuma shine ainihin magana ta gaba kuma qala abu qala muhammad ibn makhlad al-attar muhammad dan makhlad al-attar yanzu muka faɗi cewa almajirin shi to me ya faɗi game da wannan malami ya ce sami'tu ibrahim alharbi na ji malami na ibrahim alharbi ya kuli yana cewa la a'lamu isabatan khairan min ashabil hadisi ni ban san wata al'umma da suka fi masu karatu da aikin hadisi alkhairi ba inna ma yagdu ahduhum domin ɗayansu zai fita da sassafe ya yi sammako ala haddi qawli sha'ir wa qad aghtadi wa tayru fi wuknatiha wa ma'un nada yajri ala kulli miznabin imrul qais ya ce nakan yi sammako da sassafe a lokacin ma tsuntsaye na cikin shekarsu ruwan raba yana ɗiga daga jikin indararo saboda sammako to shine yace innama yaghdu ahaduhum sai kaga ɗaya daga cikin malamai ne ɗaliban hadisi yayi sammako yayi jijjifi wa ma'ahu mihbara yana ɗauke da kuttun shi na tawada fa yaqulu in ya je wurin malami ya tsuguna abinda zaka je na cewa malami kaifa fa'ala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yaya annabi ya aikata wa kaifa salla yaya annabi yayi sallah abinda ɗaliban hadisi suke kenan ka karanta tun daga kan sahabbai da tabi'ai sai a tafi wurin Aisha a ce Aisha mun zo ne yaya annabi yake wankan janaba yaya annabi yake kaza yaya annabi yake kaza sai kaga addinin su yayi tsarki Aisha din nan malamar fiqh ce malamar hadisi ce ta iya Qur'ani amma ba za a ce ala gafata malama yaya kaza ba sai a ce yaya na annabi muke so ba mu ya ishe mu tunda har ya ishe annabi ya bauta Allah da shi mu ma ya ishe mu don haka a gaya mana yaya ike yi to haka malaman hadisi haka ɗaliban hadisi in suka je gaban malami yaya annabi yake ga hadisin ainihin su ibnu maslama nan da suka je tabi'ai ne daga cikin jikokin annabi sallallahu alaihi wa sallama da suka je wurin jabiru dan abdullahi wato muhammad ibn al-hanafiya jikan annabi sallallahu alaihi wa sallama ne sharifi ne yana da jinin daraja da ɗaukaka jikin shi jinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma da ya je wurin jabiru sai ya ce mun zo ne ka koyar da mu aikin haji irin na kakanmu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko sai ce yaya ne kakanmu ya yi bai ce yaya kaza ba yaya aikin haji yaya annabi ya yi to yanzu mu ɗauki wannan ƙa'ida duk malamin da ka je zai koya maka ce malam yaya annabi ya akan kaza yaya Allah ya ce to in ya so ba a samu wannan ba sai malam ya ijtihadin shi amma malam ya ɗauko mana ra'ayin shi ya aje mana matsayin ƙur'ani ko hadisi bai ɗaure mana maganan nan daga ƙarshe da ƙur'ani ko hadisi ba wallahi jama'a ku daina yadda da wannan in ba haka ba kar ka taɓa tunanin za ka samu wani malami wanda bai fi wancan shehun ɗariƙa da kaƙibi duk ɗaya ne wannan ya baka ɗariƙa ne wajen wurdi ne ya baka bai kawo dalili Allah ce annabi ya ce ba don haka kaki karbe wannan ya zama wajen aqida bai kawo qur'ani ko hadisi ba shi ma sai kaki karbe ko kuma wajen furu a matsaloli na fiqh na hukunce hukunce bai kawo qur'ani ko hadisi ba za ka karba ba ya kamata jama'a su fahimci wannan da kyau jama'a don in ba haka ba bid'a sai ta yawa don haka kaga cewa bid'a sai ta karanci cikin malaman hadisi da ka zo sai a ce to dalili ba ga da dalili eh to ba za a yadda ba jama'a mun fahimci wannan sai ce iyakum an tajlisu ila ahlil bid'a ina gargaɗin ku ku daina zama wurin malaman bid'a fa innar rajula idza aqbala bi bid'atin domin idan mutum ya tinkari bid'a ya zama a ce mutum wai yana cewa malami ne shi bid'a zai yi laisa yuflihu ba zai nasara ba a rayuwar shi babu inda malanta shi za ta je wasiyar al-imam abu ishaq al-harbi kenan da yawa ɗaliban shi mu ma kuma gashi yanzu muna jinta kuma ya bada labarin irin yadda ɗaliban hadisi suke tun a wancan zamani da malaman hadisi wa qala usman ibn hamdawaihi usman dan hamdawaihi al-bazzaz yace sami'tu ibrahim al-harbi yaqulu naji ibrahim al-harbi yana cewa خرج أبو يوسف أبو يوسف القاضي أبو يوسف القاضي يفتو يوما وترانا wa ashabul hadisi alal babi ɗaliban hadisi sun zo suna zazzaune a ainihin kofar gidan shi faƙala sai ce ma alal ardi khairun minkum a duniyar nan yanzu a bayan ƙasa babu waɗanda suka fi ku daraja babu waɗanda suka fi ku alkhairi qad ji'tum aw bakkartum tasma'una hadisa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kun zo ne ko kuma kun yo sammako don ku ji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to wane ne ya kai ku alkhairi babu jama'a mun fahimci wannan da kyau magana ainihin ta gaba kenan wadda Usmanu dan Hamdawahi ya faɗa wadda ya karbo daga ya jita daga malamin shi sun qala al-hakim sa'annan kuma al-imam al-hakim an-naisaburi shi ma ga abin da yace yace wa sami'tu Muhammad ibn Salih naji Muhammad dan Salih al-qadi yaqulu yana cewa la na'lamu Baghdad akhrajat misla Ibrahim al-Harbi yace mu ba mu san Baghdad ta kyankashi wani malami kamar Ibrahim al-Harbi ba malamai nawa ne a ƙasar bagadaza shehunnai nawa to amma ya ce ba mu san bagadaza ta kyankyashi wani malami kamar al'imam harbi ba fil adabi a wajen adab wal fiqh da fiqh wal hadith da hadisi wal zuhd da kuma gudun duniya thumma zakara lahu kitaban fi gharib al hadisi sa'annan sai ambaci cewa ai ma abu ishaq al-harbi yana da littafi game da garibul hadisi lam yusbaq ilaihi ba a rigaye shi akan rubuta irin wannan littafin ba akwai malamai da suka rubutu akan game da ainihin garibul hadisi kamar wannan malamin nashi al-imamu ibnu sallamin abu ubaidin al-qasim ya rigaye shi akan rubutawa haka akwai waɗanda suka rigaye shi kafin sannan amma a samu kamar nashi to ba a samu wanda ya rigaye shi abin irin wannan tafarkin ba Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu har wa yau al-Imam zahabi ya ce qala Abul Abbas Sa'alab akwai wani babban malami mai suna Abul Abbas Sa'alab yace ma faqattu Ibrahim al-Harb min majlis lughatin yace tunda muke zuwa makaranta ban taba neman Ibrahim al-Harbi a wurin koyar da harshen Larabci ba wala nahawin ko koyar da nahawu min 50 sana shekaru 50 yace duk sanda na lalaba sai na ga ya zo makaranta koyan larabci koyan ainihin wato nahau to za a yi mamaki in ya zama kuma ya yi karatun hadisi wurin imamu ahmad ga nahau ya sani ga luga in ya zo ya rubuta kuma garibul hadis yana fassara kalmomi game da hadisi za a yi mamaki za a yi mamaki ba qala abu abdurrahman sulami al-imam abu abdurrahman sulami yace almajirin imamu daraqutni ne yace sa'altu daraqutni an ibrahim al-harbi na tambayi malami na al-imamu daraqutni game da ainihin al-imamu abdurrahman al-imamu ibrahim al-harbi fa qala sai yace kana yuqasu bi ahmad ibn hanbal an bi ahmad ibn hanbal an kasance ana gwada shi da ahmad dan hanbal fi zuhudihi wa ilmihi wa wari'ihi wajen gudun duniya da ilimi da taka tsantsan wajen addini to ana kwatanta shi da al-imamu ahmad ibn hanbali kai ka san tun da aka kwatanta shi da al'imamu Ahmad bin Hanbali wato Ahmad ibn Hanbali ya kai matuƙa wajen ilimi da gudun duniya da taka tsantsan kenan kamar yadda aka gwada Maryamu da wannan ainihin bawan Allah salihi Harun aka ce ya ukhta Haruna ma kana abuki ra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya ya ke yar uwar Haruna ai ubanki ba mutumin banza bane uwarki ba karuwa bace me yasa ke zaki zo da ɗa babu uba ina ma'anar kwatanta ta da haruna ba wai annabi haruna ba aka ce wani bawan allah ne salihi wanda aka ga ɗabi'unta suna kama da nashi to tun da jama'a sun san shi sai aka kwatanta ta da shi don a kai matuƙa kai da kake ji ka kai matuƙa wajen fahimtarta to an san halin imamu ahmad ibn hanbali wajen gudun duniya wajen taka tsantsan wajen ilimi to sai aka ce ana kwatanta abu ishaq al-harbi da waɗannan ɗabi'u wakila an ma taɓa ba da labarin cewa innal mu'tabida nafada ila ibrahim al-harbi bi asharati alaf halifan zamanin su al-mu'tabid ya ɗibi ainihin wato dirhami dubu goma ya aika wa da al-imam abu ishaq al-harbi mun fahimci wannan da kyau ko farar da sai sa aka mai mishi yace ba zai karba ba an ce rashin lafiya ya kwanta yana cikin matsala sai wannan sarki ya aiko mishi da waɗannan kuɗi sai ce a koma mishi baya so sun masayyara halahu marratan ukhra alfa dinarin sai sarki ya mai da waɗannan kuɗi suka zama dinare dubu sai ya aiko mishi da shi faraddaha sai ya ƙi karɓi sai kamar yadda in ka karanta tarihin nan duk muna karantawa takaice ne sai wata ya tashi tana kusa ta ce baba da ka karba mana ya ce kina tsoron talauci ne in na mutu in barki talauci ya kama ki ya ce ki duba taskan nan kan kantan nan ta duk littattafai ne in na mutu ki rinka siyawa kina biyan bukatar ki yafi muke sutura da rufin asiri matukar za su aiko maka da sako a ambulan ne a menene ka karba wallahi wani karatu in ka zo dole ka rinka kwana dole ka rinka kakkaucewa to menene mafita ɗaliban ilimi masu son addini da gaske waɗanda suke baiwa ilimi muhimmanci na gaskiya su riƙe malamai don su gaya musu gaskiya amma ɗan siyasa ne mai mulki ne mai ofis ne mafi yawancinsu ba za a ce duka ba don ba a lalace duka ba mafi yawancinsu in kaga sun to sun ce za su yi gudunmawar addini to suna da wata manufa a kai zaɓe ne suna son ku zaɓe su suna son za su yi kaza suna son za su yi kaza suna son su fito ku ce kaza ku ce kaza ku ce kaza su ko malamai sun ainihin sa rai dangane da wannan abin duniya sun manta cewa abin da Allah ya ba su Allah ya ba su mukamin da ya fi na kowa domin cewa aka yi malami in dai mabi addini ne na annabawa to yana gadon annabawa ne al'ulama warasatul anbiya ina ma'anar warasatul anbiya ai ba wajen ilimi ba kawai wajen tsoron Allah da kare mutunci dan haka zaka ga cikin tarjamar malaman hadisi zaka ga ana tarihi malaman hadisi yana cikin girmama malami sai ka ji an ce kana la yaqbalu hadiyata sultan wani baya karban kyautar sarki sai ka ga wani girma ne da mukami in aka ce kana yaqbalu hadiyata sultan yana karban kyautar sarki sai a ga darajar shi ta dan ragu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda me kare mutunci in ka miƙa hannu da wuya harshen ka ya miƙe magana da wuya kafar ka ta miƙe sa'annan kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa in kana son mutane su soka to ka guji abin hannunsu kamar yadda in kana son Allah ya soka to ka guji duniyar nan kai taka tsantsan da ita wannan hadisi ne hasanun sabitun tamam hadisi ne hasanun sabitun babu shakka dangane da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa haka to ashe wannan magwaji ne kana son mutane su soka to guji abin hannunsu yayin da mutane suka soka a lokacin ne za su kasa kunne su saurari magana ka a lokacin in sun saurara za ta yi tasiri amma ka je ka gama zubar da girman ka baka da mutunci baka da kima a idan su babu yadda za a yi magana ka te daraja babu yadda za a samu gyara ta hanyar ka don haka lallai malamai su kare mutuncin su lallai ɗaliban ilimi su kare mutuncin su don haka za ka ga cewa malaman hadisi in suka karantar da kai ilimi na mustalal hadis sai a koma ƙarshe ƙarshen littafin sai a ce ladubban ɗalibi da malamin hadisi kai malamin hadisi ga irin ladubban da ya kamata ka bi don su kara mutuncinka don me a rinka jin waɗannan hadisai da ɗumi su ana jin daɗin su ba ya zama kawai kana karatun ne rarara amma baka da mutunci ko miskala zarratin kai ɗalibin ilimi kai ƙoƙari ka kare ainihin mutuncinka ka kare mutuncin malaminka ka ga girman malaminka ka mutunta karatun sai karatun ya yi albarka to duk waɗannan abubuwa sai ya zama neman duniya duniyan nan kuma babu wanda ya isa ya baka kuma an baka ita ba ta wadata duk abin da kake bukata a tara maka da yawanci akwai waɗanda suka taso suka ce za su bi wannan tafarki na salafiyanci suka taso gadan gadan amma wallahi saboda makircin irin waɗannan sai a zo ana kawo musu suna karɓe ana neman su sassauta ai ma matsala kaza ai kaza ai kaza abu na farko tukuna sai ka ga shi kanshi wannan ɗin nan da ya taho wurinka a matsayin shi na ɗan siyasa ko ma'aikacin gwamnati ko sarki ya zo ya ce shi yana tare da kai ɗari bisa ɗari in ya ce ba zai iya gyara wasu abubuwa da ke ƙarƙashin shi na mulki ba akwai abubuwan da ke ƙarƙashin shi zatin kanshi da kanshi don me ba zai iya gyarawa ba ɗan shi tana fitowa da ƙonannen kai tana yawo ta zanzaro ta wuce ba zai iya gyara wannan ba yana share gemu ga wandon shi da tufafin shi na jan ƙasa kamar tantabara wannan ba shari'ar musulunci ba ce ba zai iya binta ba to ma'anai yana tare da kai yana tare da kai da baki to yana da wata manufa ta tare da kai kenan ko dai shi wakilin kanshi ne a kanka na ya rusa kai rusa wannan tafiya ko kuma shi wakilin wasu ne a kanka na ya rusa kai rusa wannan tafiya don haka wallahi sai kun yi taka tsantsan in ba haka ba duk sa'an da kuka fara da'awa wallahi makirai suna nan ciki da waje dama da hagu sama da ƙasa gaba da baya sai sun ga cewa waddu law tudhinu fayudhinuna ana son ka sassauta akan wannan sai maka aboki da darakta kaza chief kaza minista kaza duk abokanka ne to ina gaskiya za ta bayyanu karara to don haka wallahi sai mutum ya kara mutuncin shi wannan duniya wallahi sai an haƙura da ita in ba haka ba babu mutunci Allah ya shiryar da mu قال أبو الحسن الدار قطني الإمام الدار قطني يتي وإبراهيم بارئ في كل علم الإمام إبراهيم ابن إسحاق الحربي mutum ne ƙwararre a kowane fanni na ilimi saduqun kuma mutumin kirki ne wayurwa aka ce an bada labarin anna ibrahim lamma sannafa gharib hadis a lokacin da ibrahim al-harbi ya rubuta wannan littafi gharib hadis wa huwa kitabun nafisun littafi ne mai matukar daraja kamilin fi ma'anahu wanda yake cikakke ne a ma'anar shi wannan aiki da yake zai iya fassara kalmomi masu wahala ko kalmomin da ba a saba jin su a larabci ba littafi ne wanda yake sunan shi ya dace da abin da ke cikin shi qala sa'alab sai ka samu wani malami sa'alab wanda yake shi ma a garin bagadaza din yace a wannan lokaci yana karantarwa kamar yadda Ibrahim al-Harbi ke karantarwa to amma abin mamaki yana karantarwa amma yana sukan abu ishaq alharbi kuma bai taba jin abu ishaq alharbi ba amma yana sukan shi yana lalata shi yana condemning din shi kamar yadda aka samu al-imam ibnu ishaq mai littafin sira da magazi yana cin mutuncin imam maliku a madina yana cin zarafin Imam Malik haka duk malami na sunna sai kaga irin waɗannan fitinannu sai su taso ba yadda za su bari a bayyana sunna to yana cin mutuncin al-Imam Abu Ishaq al-Harbi yana cewa yaushe Abu Ishaq yayi karatu kaza kaza maganganu na rashin mutunci da batanci yana gaya mishi to yayin da Abu Ishaq ya rubuta wannan littafi qala sa'alab sai shi sa'alab yace mali Ibrahim wa gharibul hadith mai ya gama ibrahimu da garibul hadis yaushe ya ilimin da zai iya rubuta garibul hadis rajulun muhaddis mutumin da yake malamin hadisi kawai ina ya san larabci thumma hadara majlisahu wata rana sai sa'alabu ya daure ya je inda ibrahimul harbi yake karantarwa falamma hadara majlisa a lokacin da ya halarci wannan mazauni wurin da ake karatu ya ji karatu wurin abu ishaq al-harbi dalla dalla filla filla sajada sa'alab sai da ya sujuda ta istighfari annabi dawuda ma da ya gane wajen kuskure ga matsala ta faru ba sai Allah ya ce fa kharra raki'an wa ana ba ko shi ma sai ya fadi ya sujuda ko mun fahimci wannan da kyau ko ma'ana a da ya je yana ta cin mutuncin shi ashe malami ne sai ya waye gari ashe duk surutan da yake faɗi da akan shi ma bai taɓa ma jin shi ba da ka kawai yake faɗi yau sai ya zo ya ji karatu tiryan tiryan sai da ya faɗi ya sujuda ba wai abu isa kaiwa ba Allah ya waye ya istighfar ya roki gafara to mafi yawancin abin da mutane suke ke kai ka taba karanta littafin a kai ka taba jin kaza a kai ka yi kaza a a ina ka koya a shi dai kawai fahimta shi kenan a ina ake ilimi haka dan haka kaga bid'a ta yawa a cikin khalaf wannan shi haifar da dariqa in ba haka ba za su ce ai zikiri kaza sun samo shi a cikin bukhari sai a ce an ji an samo shi a cikin bukhari kaifiyar da kuka bayar da lokacin da kuka bayar an samu a cikin hadisi a'a to ka bar shi sake babu kaidi sanda duk mutum ya so yayi a'a ai shehu kaza ya ce a kaidi sai a ce waye kuma shehu kaza wanda ya bada zikirin bai ce kafa kaza ba to ban mutane su yadda ya sauƙaƙa musu to dan haka in ba manhaji salafi ba babu manhajin da za a bi a zauna lafiya daga hari da farmaki na bid'a da shirka ka dubi sauran waɗanda ba su bi wannan manhajin ba ka dubi yadda bid'a take shiga ta fata-fata da su ko ta ina sai da bid'a ta shige su amma malaman hadisi har lugha za su fassara sai su ce sai a kawo isnadi gashi zaka ga wasu kalmomin na lugal arabiya ne abu isa haka yana fassarawa amma sai kaga ya kawo isnadi haka shi ma al-imamu abu ubaidin ibnu sallamin a cikin nashi garibul hadisin kalma zai ce al-imamu a'amash ya ce kaza sai kawo da isnadi in ya zama kalma ta larabci za a fasara ta sai an ka isnadi hadisi fa ba za ka isnadi ba al isnadu min ad-dini dan haka fanzuru amman ta'khudhu dinakum imam malik yace isnadi addini ne duk wanda za ku karba ku dubi wanda ya dace amma saboda Allah kowace tarka tarka aka ce hadisi ne sai ka karba amma ran da ka je zaka sai yadi a kasuwa sai ka gwangwaje ka dubi wanne ne dan yayi to shi addinin ka me maka rigarka sai ka zaɓa ƙwararren tela ƙwararren mai surfani ƙwararren mai kwaɗo da linzami duk komai sai ka ce wanne ne ya iya wanne ne grade one wanne ne first class amma addini ba abin da ya shafe ka da to wanne ne daidai haka ba haka muke batun da aka tashi to wannan addini ne wannan maguzanci kenan inna wajadna aba'ana ala umma sai haka muka samu uwayenmu da kakanninmu suna yi kansu a haɗe haka za mu bi su to haka za ku bi su ku shiga wuta ranar alkiyama wa qala sa'alabu da yawan nan sujuda ya mike sai ce ma zanantu anna ala wajhil ardi misla hadha rajuli yace ban taba tsammanin cewa a duniyan nan akwai irin wannan malamin ba amma da can yaje ina cin ina so kai shi shi yasa sai ka yi adalci ka ji tukuna menene malamin yace sannan kana da ta cewa sai ka ce haka suka yi wa ainihin Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab anan Maghrib suka zo suka bada labari ku yi hankali kitabun tauhidi sharri ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza wani babban malami shikenan Allah ya taimake shi ya bar kasar ya tafi kasar Madina ya zauna da ya tafi Madina ya zauna sai ya samu ya samu aqida ta gari da ya dawo sai shehun nasu yana nan da rai wanda yake zuga su su daina karanta littafan Ibn Abdul Wahhab sai ya taho mishi da Fathul Majid amma sai ya yage bayan shi di ya yayyage sunan da rubutun da sauransu yace ga ta malam wani littafi ne na taho da shi daga Madina nake son a duba mana ya ba shi sai da ya nazari baki ɗaya ya ce wannan littafi tun da ake littafin tauhidi ba a rubuta littafi irin shi ba ya ce to malam wannan shine littafin na ibn abdul wahab shine kitabut tauhidi shine fatihul majid da kake cewa da ka da mu karanta ai kaga ashe bai ma san littafin ba yake suka akai dan Allah ka duba son zuciya wannan malami almajirin nashi shine taqiyuddin al-hilali ya karanta a jami'ar islamiyya sai bin baz yace to tunda haka ne ku kun san sharrin waɗannan shehunnai kun san sharrin dariqa kayi rubutu game da dariqar tijaniya mana sai littafi al-hadiyatul hadiya ila tariqatit tijaniya juz'i guda haka ya tsaya ya fede duk abubuwan da suke yace da su suke yi amma sun tuba Allah ya yafe su mu ma Allah ya yafe mu baki da wa qala al-qifti qifti ya faɗi fi tarihin nuhati a cikin littafin shi na tarihin malaman nahau lahu yace kana ibrahim al-harb ra'asan fi zuhudi ibrahim al-harb shugaba ne wajen zuhud arifan bil mazahib kwararre ne game da mazhabobi basiran bil hadisi ya san hadisi yana da basira hafizan lahu mahaddacin hadisi ne lahu fil lughati kitabun yana da ainihin wani littafi game da ainihin wato lugar larabci dangane da hadisi sunan shi gharibul hadis kaga shi ma ya faɗe shi sai ce wa huwa min anfasil kutubi wannan littafi na daga cikin littattafai mafiya daraja wa akbari fi hadhan nau'i kuma mafiya girma a cikin ainihin wannan nau'i jama'a mun gane wannan da kyau ko to ƙarshe sai mu ji yaushe ne wannan malami ya rasu Allah ya gafarce shi Allah ya gafarci sauran malamai mu ma Allah ya gafarce mu baki daya naqala al-khatib wa ta'ifa anna al-harb tuwfiya li sab'in baqina min dhil hijja al-imam al-khatib al-baghdadi ya bada labari da shi da wasu malamai cewa abu ishaq al-harbi ya rasu ne ana saura kwanaki bakwai watan zilhijja ya, ya mutu sanata hamsin wa samanina wa mi'ataini hijira na da ɗari biyu da tamanin da biyar wato ya shekara tamanin da bakwai a duniya kenan jama'a mun fahimta cikin karni na uku kenan ya rasu wa kanat jinazatuhu mashhuda jana'izar sha'aba ce wadda jama'a sun halarce ta da dama dama imamu ahmad ya ce ƙulu li ahlil bida bainana wa bainakum shuhudul janaza ku gaya wa yan bid'a da mu da ku sai ranar mutuwar mu ake gane wane ne jama'a suke kauna da gaske haka ce malamin sunna ya rasu ran nan sai kaga kowa ya ce yana son ya halarci wannan jana'iza salla alaihi yusuf alqadi yusuf alqadi shine ainihin ya mishi sallar gawa ya mishi limanci sahibu kitabis sunan mai littafin as-sunan wa qabruhu yuzaru bi Baghdad kabarin shi yana nan har yau ana ainihin ziyarar shi fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah ala za mu kwana